والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin kitabut tauhid daga wannan masallaci na al-ahfad yau kuma shine majalisin mu na 48 zamu tashi babi na 57 inda malamin kitabut tauhid yace babu ma jaa fil law majalisi na 48 majalisi na 48 babi na 57 babu ma ja a fillau babu da ya zo game da mutum ya ce ina ma da na sani da kaza ne wannan kuskure ne a shari'a bayan abu ya faru kuma ka ce da ma kaza da na yi kaza ana faɗan da na sani da na yi kaza ko kuma da da kaza da na yi kaza a wajen alheri ne kadai shi kuma za ka samu lada in ka ce da na sani da na yi kaza a gurin sharri da wani yayi nan kuma za ka samu zulmi za mu yi magana a kansu so da ka babin da na sani ka ce bayan abu ya faru ka ce da na sani da ma kaza na yi wannan kana faɗa da Allah ta fiskoki da yawa ne kana faɗa da ubangiji Allah subhanahu wataala yana faɗa game da munafukai yana cewa yaquluna لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا suna cewa da a cikin al'amarin laukanar lamin al'amri shehu da muna da wani masaka tsinke da muna da da an samu a cikin al'amarin muka ba da shawari muka yi magana magutil na haguna da ba za a kashe mu a nan gurin ba yaƙin da aka ji da an nemi shawarin da mun ce kar aji da mun ce kaza da mun ce kaza da ba za a kashe mu a nan gurin ba bayan an yi yaƙi fa an kashe shahidai sun yi shahada amma wasu suna zuwa suna fada laukanin lamin al'amri she'un maƙutil na hahuna da ba a kashe mu a wannan gurin ba in ka koma ayoyin can baya za ka ga sun ma'anzala alaikum min ba'adil ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan har zuwa ƙarshe yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna Allah ce kul law kuntum fi buyutikum labarza alladhina kutiba alaihim qatl ila madajihim lalle waɗanda Allah ya sa za a kashe su wallahi ko suna cikin gida tunda Allah ya rubuta yau sai an yi kisan nan to sai an yi daga munafikai sai suna wannan magana ne law kana min al-amn shay'un ma qutilna hahuna to fadan da na sani kaza da na sani kaza ya kasu kashi shida akwai da na sani ko kuma bari mu ƙara aya ta gaba aya ta gaba Allah ya ce alladina qalu li ikhwani munafikai ko kafirai da suke gaya wa ƴan uwansu wa qa'adu su fa sun zauna sun kisa je yaki amma sai suna gaya wa ƴan uwansu law ata'una ma qutilu da sun bi shawarin mu ba su je gurin yakin nan ba da ba a kashe su ba wannan ba magana ce ta mutanen kirki ba ba magana ce ta mutanen kirki ba kuma ‘yan uwa har a maganganunmu ne da kullum wane ni ba na ba ka shawari ka shiga irin wannan kasuwanci bai ji shawarinka ba ƙaddara ta rubuta shi ya je ya fada ba za ka zo ka ce ko? wannan suka ce qalu ikhwani wa qalu law ata'una maqtulu da ya bi ni da ba zai asaran kasuwanci ba yawwa da ya bi magana ta da wannan abin da ya same shi ba zai same shi ba to shikenan an haramta mana faɗan wannan magana to kuma in ka bi maganan a hankali sai ka samu wani abin da mutum ya fada akwai rashin bin shawari to a matsayin mu na dalibai da muka karanta aqida a nan masallaci kuma babin nan mu gama da wuce shi ba wa zai canja mana kalmar da ta dace a shari'a mu faɗa in har za mu nuna rashin bin shawarinsa shi ma yana cikin abin da ya faɗa shi shi a cewa zai mana wata kalma yawwa ba dan ubangiji dama ya kaddara haka zai same shi ba sannan baya bin shawari ka fita sannan kaddar Allah ba shi afa wani ma wani ma zai magana to ubangiji haka yake aikata abin da ya ga dama amma fa wani ba bin shawari ma'ana ka nuna tabbas abin nan yana rubuce dama sannan akwai taurin kansa shi kenan ka fita to shi sa malamai suka raba abin kashi biyar na farko haramun ne haramcinsa ya yi girma mutum bai sa abu zai iya jefa kanka cikin kafirci kamar yadda munafukai a nan gurin suke cewa ya ƙuluna laukanin laminan abin shi maƙufi na hahuna kaman suna fada da Allah ne suna nuna shawarinsu ya fi abin da Allah ma zai zarta itiraji ne ga shari'a ta ubangiji da shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kore cewa su ya fi cancanta abi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ce a fita yakin ba wannan zai iya zuwa ga kafirci annabi ya ce a yi kaza ku ce a damu aka bi na biyu faɗin da suka ce lau a ƙa'una ma ƙutulu da sun bi mu da ba a kashe su ba wannan suna faɗa da ƙaddaran Allah suna ganin kamar ƙaddaran Allah akwai abin da za a kauce mata daga ƙaddaran Allah to ko ba sakwace ai ya tabbatar ƙaddaran Allah ba a kauce mata da ta faɗo masa ya kira sunan ɗan uwansa ya ce wai ƙaddarorin Allah guda nawa ne ya ce guda uku ne ko ina ake samu guda uku ne zai ce to ɗaya ta hau man ana dogon kissa ce ba sai na kawo ta nan so kana faɗa da ƙaddaran Allah duk abin da Allah rubuta ba wanda ya sai kauce masa in an ce yau za ka mutu kike an wuce in an ce yau za a aihu kike an wuce in an ce yau za a yi ruwan sama shike an wuce in an ce yau za ka yi arziki a wanda ya sai hana wannan shi ne na biyu na uku shi kuma abu ya faru kuma ka zo ka yi ta nadama da da ka sani da ka sani tafiya ce za ka yi ga hanya mai kyau sai ka ce tana da nisa ga mara kyau sai ka ce ta fi kusa barin bita sai ka bi mara kyau sai ka fasa taya sai ka ce kai da na sani da can ɗin na bi yanzu da na bi can da wannan abin bai same ku ne ba wannan haramun ne wannan haram kuke aikatawa sai ka ce ubangiji ya kaddara fashewan ta nan sai an yi ta dan haka ya kaddara min biyowa nan gure kenan ka fita akwai kuma yadda wasu ma suke yi masu hikima sai ka ji sun ce Allahu akbar wato dan Allah ya ban lada ya kamba ba min ladana sai hana biyu mai kyau sai biyo da nitana wannan ma kana ƙara yadda da kaddara ne wani kuma musamman hausawa sai su ce ta shi ubangiji da ya bar ni na bi can da ban san me zai same ni ba amma sai biyo da nitana sai taƙaita a fashewan taya kare taƙaita a fashewan taya na ɗauki ɗan uwana da mota na na kai shi har bypass don na yi aikin alkhairi don Allah ya kamba ba min alkhairi na sai tura min ‘yan ta'adda ya suka yanki hannuna da wuka haka dai barista haka Allah ya tsara don a kamba ba maka ladan ka lada a kan lada ba za ka ce da na sani daren nan da ban fita da daren nan ba la ƙaddar Allah ma sha afa tun kafin a halicci barista a halicci duniya da shekarar dubu hamsin an rubuta wannan abin sai ya faru a wannan lokacin wa'annan yaran sai sun shiga wannan haƙƙin sai Allah ya rubuta lada da abin da Ubangiji ya gada matsara wani shi ne kashi na uku kar abin ya faru ka ce da na sani ni ai da ta can nabi da na kai shi har ciki da ban buɗe mota ba da ban tsaya na sau la kashe na hudu ba za ka ci ce da na da abu kaza ya faru ba dan abu kaza ba da ba za mu yi shirka ba ka danganta ba dan abu kaza ba ka danganta shi wa sabon Allah kanan shi ma haramun ne ba don ina da munanan abokane ba da ba zan lalace ba la ba don Allah ya so ba ba za mu yi shirka ba kaga su danganta addara su danganta wannan nadaman su su yi aiki da ita akan kaddara ta sabon Allah kaddara sai a maisa ta sabon Allah ba don na yi kaza ba da ba zan saba Allah ba da a'a a'a tana da ka'idodi shi sa kafirai suke cewa lausha Allahu ma ashrakna da ubangiji ya so da ba za mu yi shirka ba to kun san waɗannan ma da yawa ana faɗa kaga mutum tantirin da iska ne sai ce ba don Allah ya so ba da zan yi ne ai da ba don Allah ya so ba da ba zan yi ba sabon Allah ba zai nufi ka da sabo ba. Allah baya son sabo, ya hana ka sabo, sai ka saba wa Allah sai ka darasa ta zarto a kanka, ka ƙi bin abin da Allah ya faɗa. Abu na biyar, mutum ka zo kana ba da labarin da kaza, amma a babin alkhairi ko a babin sharri. In kai aiki da da kaza a babin alkhairi, Allah zai baka lada. In kai a babin sharri, Allah zai baka zunubi. yanzu misali malam garba hafizahullah Allah ya Allah ya Allah ya bashi kudi ya ninninka masa kudi Allah kuma ya sa hakan ne masu albarka sai naga yana ta kashe kudinsa a biyayya ga Allah sai na ce da zan samu kudi da sai na yi abin da ya fi wannan mai kyau ne ko mara kyau niyyar tana da kyau ko ba da kyau yanzu niyya ce kai aiki da da ba abu ya faru ba ne abu a gaba ne kake fatan da za a samu da za ka yi wannan akwai lada a cikinsa wannan hadisi ne ma mai inganci yana ba mu labarin mutum mutum hudu inda ma duniya li arba'ati nafari duniyan nan ta mutum hudu ne a cikin mutum hudun akwai na uku wanda shi Allah bai ba toke mutum hudun da ga sunan ɗayan Allah ya bashi dukiya da ilimi yana kashe dukiyarsa da iliminsa yadda Allah yake so Allah ka samu a ciki in muna kuskure a kanta Allah ka dawo da mu kan hanya na biyu na biyu kenan shi kuma Allah ilimi kadai bashi bai bashi dukiya sai na cewa da Allah ya ban dukiya irin ta number 1 din nan wanda Allah bashi ga kudi ga ga kudi ga ilimi kudi da ilimi yana kashe su yadda ya kamata amma wannan kuma ilimin kadai aka bashi babu kudi sai ce ina ma yadda Allah ya ban ilimi Allah ya ban kuɗi irin nawa ne wallahi da sai na yi fiye da yadda ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fahuma fil fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa Allah zai cika masa burin niyyansa ta wani hanya ta cewa ladansa da wancan iri ɗaya ne ko sisi bai kashe ba amma kuma ladan da wancan ki kashe Allah zai ba su ladan kaga ya aiki da na samu da na irin nasu saboda niyya to sai mutum na uku shi kuma na uku ga jahilci ga kudi jahilci da kudi to duk wanda jahili ne Allah ya bashi kudi sai ka samu yayi ta saban Allah shi yasa annabi yake lam yu'tihi Allahu ilman atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman an bashi dukiya mai yawa amma bashi da ilimi annabi ce fa huwa yatakhabbatu fi malihi yana bindin yana abin da ya ga dama a dukiyansa ya kashe wa karuwai ya kashe wa ƴan kwallo ya kashe wa abun saban Allah yayi tafiye tafiyen aikin banza duk abin da ka san saban Allah yana kashe kudin sa ku zo masallaci ya dauki mafi kaskancin kudi ya baku kuma ya je ya ta muku gori saboda jahili ne amma ba yadda za a yi mai ilimi ya samu kuɗi ya lalace sai ‘yan kaɗan. kuma ba zai ba zai muku gori ba ba zai yi kaza ba boyewa ma yake to wannan shine na uku shi ga jahilci ga kuɗi jahilcin sai yasa ya ta abin da ya gada ma da kuɗi kun ga duka wa'incan me tsamar da su mutum biyun farko ilimi wannan kuma jahili ne amma ga kuɗi yana barna da kuɗi sai na hudu shi ga jahilci ga ba kuɗi sai na cewa da ai in na samu kuɗi irin na wancan nima dan kwana jahilin nima yadda yake kashe kuɗi a karuwai da barna da tsiya wallahi sai na fi shi me ya jefa cikin wannan jahilci annabi yake cewa shi ma a kansa annabi yake cewa fa huwa bi niyyatihi fa wizruhu ma sawa shi ma niyyarsa irin na wancan ne zunubin su iri daya kaga yana cewa da na samu kudi kaga wannan da yayi ta ne akan sharri to sai na karshe wannan ya halatta na na shirke kenan na karshe wannan ya halatta kai aiki da lau shi ne ka yi aiki da shi akan aikin alkhairi zalla misali yanzu kai mutum ne mai yawan kyauta cikin waɗanda kake yi wa yawan kyauta ko wata-wata kawari kana musu akwai matsiyaci me nake da bin matsiyaci shine ba shi da godiya yana da butulci wani baka taba bashi ko sisi ba amma yana kare mutuncinka yana maka abin arziki yana mutunta ka wancan kuma kullum ganin zai ta masa amma dan banza ne barar mutunci kai kadai sai ka ce ba dan ni dai neman lada nake yi a wajen Allah ba da abin da nake masa na alheri na yanki kaga ai kai da kaza da na yanke amma ba za ka yanke ba kana ƙara cewa alherin da za ka tabbata a kansa shi sa annabi a wani waje yake cewa la istaqbaltu min amri mastadbartu law istaqbaltu min amri mastadbartu mastaqil hadi ba dan ni in na azumci aikin alheri ba bana canjawa kaga annabi ya aiki da ba dan kaza ba ni abin alheri in na fuskance shi ba na ja da baya ai da ban yi kaza ba to wannan babu laifi a kanta in kai faɗi ba da kaza akan aikin alkhairi babu laifi a kai insha Allah ta'ala wannan sune kashe-kashen su shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yazo gashi na a gaban ku fi sahih yazo a cikin hadisi ingantacce an abi hurairah daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake cewa ihris ala ma yanfa'uka kullum kai ta faɗayin aikata abin da ka san mai amfani ne a gare ka kenan kishiyarsa shine karka ke aikata abin da zai cutar da kai duniya da lahira akwai abin da kai kakan san za a rubuta maka zunubi a lahira kana da matsala akwai abin da ka san zai zubar maka da mutunci a duniyar ma ka je lahira ka samu matsala akwai abin da ka san wannan abin wallahi ko da ba a ganka a duniya ba ko ubangiji ya suturta ka amma dai akwai matsala a tsakaninka da Allah to kai ta kokari kaga ba su kake aikata ba kake aikata abin da zai amfane ka kai kokari duk abin da zaka yi a duniya Allah zai ma albarka a lahira Allah zai maka albarka shi ake so kullum ka tsaya lamaranta ni kan ina zuwa wajen karatu ni kan wai me ya tsari na ne kan ni wannan wayar me take cimin na lokaci bana muraja ta nabi ce ihris ala ma yanfauka kullum kai ta tuna abin da ka san zai amfane ka wala ta'jaz ko kuma wala ta'jizan karfa ka kuskura ka zama kana ka zama rago a aikata abin da zai amfane ka ne wa in asabaka shay'un da wani abu zai same ka na akasi marar alheri fala taqul karka ce law anni fa'altu kaza la kana kaza wa kaza da ma nayi kaza da abu kaza bai same ni ba da na aikata abu kaza da kaza da abu kaza da kaza ne zai faru ba wanda ya faru yanzu ba kana fada da kaddarar Allah karka yadda ka zama mai haka walakin kul sai dai ga abin da zaka ce qaddara Allah haka Allah ya kaddara wa ma sha'a fa'ala duk abin da Allah ya so kuma shi zai aikata ko da ni na zabi sabanin sa fa inna law domin cewa da na sani da na yi kaza taftahu amala shaytan tana bude kofar shaytan shine za ta saka aikata haramun karka yadda kake aiki da da na san kaza da kaza kace qaddara Allah ma sha haka dai ubangiji ya so zai faru babun nahyi an sabbin rih babun hani daga zagin iska iska da take tasowa da inda kaga guguwa ta zo ta maka barna ko ta watsa maka iska ƙasa a fiska shegiya guguwa ko kaza la Allah ya hana an ubay ibn ka'ab an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbu riha kar ku zagi iska ba can ma annabi ya Allah Allah ya hana mu zagin zamani ba la tasubbu dahr kar ku zagi zamani ana dahr ni ne mai jujjuye zamanin yadda naga dama uqallibul layla wan nahar to nan ma kar a zagi iska domin waye turo iskan nan ubangiji ne turo ta sabbur rih ala tafsir zagin iska akwai maganganu akai kamar yadda muka yi bayani a can baya zagi kwata-kwata ma an hana shi ai dama kwata-kwata ma an hana zagi to me kake sai ka zagi iska to annabi ce kar ku zagi iska fa idza ra'aytum ma takrahun in kun ga wani abu da kuka kyamata sanadiyan iska fa qulu ku ce allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar ya Allah muna neman tsari daga sharrin wannan iskan guguwa ta taso daga gabar ka ganta duk gidaje ta rufe kafin ta iso gurinka karka zage ta sai ka ce ya Allah muna neman tsari muna roƙonka alkhairin wannan iska wa khairi ma fiha da duk alkhairin da ke cikin ta na ruwan sama da sauransu wa khairi ma umir ma umirta ma umirat bihi da alkhairin da aka umarce ta da shi dukka ba mu ya Allah wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar muna neman tsari da sharrin da ke kunshi a cikin ta wa sharri ma fiha da sharrin da ke cikin ta wa sharri ma umirat bihi da sharrin da aka mata umarni akai iya abin da zaka faɗa ke to bai bu kyau zagi shi yasa har iska da zamani da wasu abubuwa da kake ga kamar akwai wani abu kudundune a cikin su da yake cutar da kai kar kai zage su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal bari musulmi ba mutum ne mai soke-soke ba ya soki wancan ya soki wancan kuma ba mutum ne mai zagi da ashar ba sannan ba mutum ne mai alfasha ba ko mai barna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu yawan zagi wanda bakin su saba da zage-zage ranar tashin alkiyama ba zai zama mai sheda ba kuma ba zai zama mai ceto ba da ba kyau zagi saboda a hana mu zagi annabi ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur ka zagi dan uwanka musulmi fasikanci ne ya nuna kai fasiki ne matattu ma annabi sai yake ce la tasubbul amwat duk wanda ya mutu ka zage shi ka nema masa gafara in ba za ka iya nema masa gafara ba ka yi shiru amma ku duba yanzu abin da ke faruwa mutum ya zo social media ya kafa wai sunansa malami ya kira wani da ya mutu ya ce ba dan wuta ne saboda shi yake rabon wuta shi yake rabon aljanna ce wani dan wuta ne wani ma fa ganin sa ne fa kuma jama'a suna kan ba shi yana cewa wallahi wani yanzu haka yana wuta yanzu don Allah masu sauraro ba su da hankali ne san wannan jahili suke sauraro ba to wanda ya mutu karka zage shi fa inna muqad afdau ila ma taqaddam yanzu suna dumu cikin abin da suka aikata cike na ba ruwanka wani guri har dabba aka ce kar a zage ta annabi ke cewa la tusahibuna naqatun alaiha la'ana dabbar da akwai tsinuwa a kanta in dai an zazzage ta ka zazzagi dabbar ka to ko a tafiya ma karka dauko mana ita mota zaka shiga ka ce wannan motar banzar mota ce wallahi sai ta kashe mutane annabi ce ka zagi motar ka in ka zagi motar ka daukar ka shiga in mutane suka zazzage motanka mota abin hawanka a ajiye shi yanzu ka sai ta haifar muku da masifa sai zagin ya bita karku yi haka wani waje annabi ya ce la tasubbul humma har zazzabi da rashin lafiya cizon kunama da sauransu karka zagi ciwon rashin lafiyar ma karka zage shi duka annabi sallallahu alaihi ya hana yawan zage zage ka zagi abu kaza ka zagi abu kaza ba shi yasa aka hana zagin zagin yaya ba nani walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi ash-sharra ista'ijalahum bil-khair la qudiya ilayhim ajruhum wallahi yadda Allah yake aikata karban addu'an alkhairi da haka yake bin sharrin da kuke faɗa kan addu'a ‘ya'yanku da duk ‘ya'yanku ‘yan ta'adda ne ‘yan kala ne sau da mutane yawan wannan yaron banza ne Allah wadare da kai tsinan ne za ka gani ba ka da mutunci wannan kalmomin da ubangiji yana gaggauta karɓansu da duniyar nan lalace saboda iyaye suna nan masu yawan zagin ‘ya'yansu ɗagama masa faɗa da duk kalmomin da ka sani da zai gane kana masa zafi amma ya zama dukunkune a cikinsu akwai alheri kai dai Allah ya shirye ka ina maka addu'an Allah ya shirye ka ranka ɓace kana faɗa shirye Allah ta tabbata a kanka wannan ai ba layin mutunci ba ne ba layin ka ba ne kaga kana faɗar rashin mutuncin amma kana barrantar da shi daga layi ba layin ka ba ne rayin rashin mutunci kana zagin aikin amma baka zagin yaron har 'ya'ya an hana a zage su yasa laraba suna da kalmomi na arziki masu kyau akwai wata mahaifiyarmu in laifi ya yi laifi ranta ya ɓace na iya ƙarshe za ta yi shiru ba ta iya magana in ta kama za ta ba da labari in ta kira ka sai ta ce wa ne ba wata kira ka ba in ta kira sunanka a cikin jama'a ana ta faɗa wani bai kyauta ba kaza kaza sai ta ce wa ne a yi ta yi wa laifin ba wane ya kyale shi bawan Allah ne duk sanda ta ce wane bawan Allah ne to kana da matsala ce wane bawan Allah ne to kana da matsala akwai wata kalma da har yau mun kasa sanin fassaranta sai ta ce muka dan baruru dan baruru wane dan baruru ne ga fa'ala ma dai ba cin mutunci ba komai kalmomin da ta saba ta faɗa dan kar ta yi zagi to a dage mahaifa zagi ba shi da alkhairi Allah ya mana jagoranci sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh